الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaban bayani a cikin littafin muktasar na imam muslim تاليف الحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري يومنا 26 غوتن الجمادى الثانية هجرة من الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد مكة زوا مدينة shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna cikin kitabu azzaka wanda muka fara satin da ya gabata insha Allah za mu tashi babi na shida karkashin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta hadisin abi hurairah radiyallahu anhu karkashin babi na biyar fi taqdimi sadaqati wa manafiha wanda ya bayani game da ba da zakka ko ko hana zakka wanda ya bayani game da sahabbai guda uku daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn Jamil da Khalid ibn Walid wa Abbas amma Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da Umar wajen hansa zakka ya dawo ya ce waɗannan sun hana zakka mun ji bayani game da wannan hadisi babu fi man la yu'addi az-zakata wannan bani a cikin hukunci wanda bai ba da zakka menene sakamakon shi ana bi zarrin radiyallahu anhu qala انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس ابو ذر الغفاري yace ya isa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo Allah yana zaune ya zubi Ka'aba a inuwar Ka'aba falan ma ra'ani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi kala al-aktharuna wa rabbul Ka'aba yace su ne mafi tabewa min al-khasarati wa rabbil Ka'aba tunanci da mahaliccin Ka'aba ta rantsuwa da Allah kala faji'tu hatta jalas da isa har ya zauna a inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke zaune falam ataqara ay falam atamakkan min al-qarar aw al-tabat sai ya ga ba zai iya tabbata ba a wannan zaman da ne an kunci sai ya tashi zumama sai ya tashi fa qultu sai ya ce ya rasulullah idan ka abi wa ummi ya ce ya manzo Allah mahaifina da mahaifiyata su mafarsa gare ka manahu al'askaruna mafi tabewa da nan suwaye ne kala hum al'askaruna amwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne masu yawan dukiya al'askaruna amwalan wanda suka fi yawan dukiya illa an kala haka za wa haka za wa haka za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni gaba da shi ya nuni baya da shi ya nuni dama da shi ya nuni hagu da shi ce sai waɗanda suke ba da dukiyarsa a cikin ayyuka na alkhairi shine man kala haka za wa haka za wa haka za na nuni da hannun shi ana wanda sun samu dukiya sun tara ta amma ba su rike ta ba suna ciyar da ita a hanyoyin da Allah ya umarni a cikin da ita hanyoyi na wajibi da hanyoyi ma da suke na mustahabi min bayani yadayhi wa min khalfihi haka za ta nan yake yana nuni da makarin gaban shi da da haka kuma da bayan shi wa an yamani wa an yaminihi wa an shimali wurare guda kurdin gaba da shi da baya da shi da hagunin shi da daman shi wa qalilun ma hum manzo Allah ya ce su kaukalan ne wanda ga sun tara dukiya amma suna ciyar da ita an kadan ne na zan ta ga wanda ba su ciyarwa wanda yake da dukiya ba a ciyar da dukiya su suka yi yawa akan wayan daga suna da ita kuma suna ciyar da ita ta hanyar dukiya ta zama sharri gare su amfanin dukiya an ka sami da to ka sanya ta a hanyoyin da Allah ya umarni a sanya ta amma idan mutum zai rike ta to sai ta zama sharri gare shi maimakon ta zama ni'ima gare shi ma min sa'a bi ibnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaba da ce babu wani ma'abucin rahama wala bakarin koko ma'abucin shanu wala zanamin koko ma'abucin kananan dabbobi awaki da tumaki da ya haddi zakata wanda bai yi da hakkin Allah a cikin da bai bada zakat wanda ya mallaki nisabi wato ma ya cika dukkan sharuɗa na hidda zakka amma saboda ruwa ya kasance yana tashin ya hidda zakka illa ja'at yawmal qiyamah manzo Allah ta zai ce waɗannan dabbobi waɗanda ya mallaka wanda sun isa a hidda zakka ba hidda zakkar su ba ranar Allah ranar kiyama Allah zai zai mai duk wasu rayuka su za su zo a halarci a halicce Allah ya halicce su a zama ma kana wa asmana wa za a rage wani abu daga cikin wannan dabbobi ba tana da girmansa tana da koshinta tantahu sukurumiha za ta dinga sanya abin da kawoninta tana tuka shi tantahu sukurumiha za ta dinga sa kawoni tana mashi azaba tun da dai san ta sanya ya saba ma Allah to ita za a ita za a yi mashi azaba tantahu sukurumiha kaga a nan duniya shi ba san abin da ya same ta inda abin da zai samu ta musiba ne ya gare shi ko yawa tunda yana iya sababa mata halaka to ranar alkiyama shin da san da ya sa ya saba ma Allah bai ba da hakkin Allah sai ta zama sanadin yi mashi azaba kuma azaban nan ma da ita ne za a yi mashi azaba wata tsawo hubi Allah lafiya bayan tana suka da kawoni za ta dinga taka shi da kofutan za ta dinga taka shi a kwantar da shi tana bi ta shi tana takawa kullama na fadat a wata ruwaya na fizat duk lokacin da ta kare kukura hada ta alaihi kula za a biro su suna bi a kan suna sakawa idan ka karshe ta karshe tana zuwa ƙarshe ita kuma ta warko ta zagayo haka za a kai mishi azaba azaba ce ba ta yankewa kare za na fada lokacin da ta kare wa kulaha ta karshenta hada ta alaihi kulaha wasu ta fara saka sai ta su kuma haka za a kai mashi a tayi kula bayan nasu har lokacin da Allah zai yi hukunci tsakanin mutane dan aljanna ya san matsayin shi dan wuta ya san matsayin shi a cikin wannan hadisi da kwai bayani akan cewa wanda Allah ya yi ni'ima ta dukiya dukiyar na tare da hukanta ko dukiya ta kudi ta ko ta dabbobi ko ma ta mace ce inda a sunan da dukiya to amfanin ta a wajen sujiyar da ita idan haƙƙi ne na wajibi su ba da haƙƙin in ya kasance na musu haƙƙi ne su yi amfani da dukiyarsu wajen su samu falalar wannan dukiya dukiya tana zama falala ce ne ni'ima lokacin da mutum ya aiwatar da ita ya yi amfani da ita amma lokacin da ya rike ta to zai ta zama musiba gare shi karshe Allah ya karɓi rayuwar ita ba zai dawo ba ko dai ma wata musiba tun da rashin ta fara ma dukiya ya rabu da ita ko ko a Allah ya rayar da shi dukiya zai ta bunƙasa karshe kuma a karɓi rayuwar shi bai yi wani aikin alkhairi da dukiyar ba in ya yi sa'a magada in sun yi aikin alkhairi shi kenan zai sami lada in ka koyi sa'a ba suka yi mugun aiki da kuma azaba ce kuma saboda shi ya tacci ya tanadin ta da bai bar ta ba da ba za a saba za a saba ma Allah da ita ba ake nan amfanin dukiya kana da kaka yi aiki da ita tun gabanin wannan damar ta wuce maka abin nan duk wanda ya tara dukiya bai yi abin nan nata ba to in gobe ga alkiyama ya ga daidai ne sai ya yi burin ina a dawo da shi su duniya ba a saddaka ba kun mina sali sai ya yi burin haka ina ma a mayar da shi duniya domin ya yi sadaka ya hidda zakka ya yi sadaka ta nafila ya kasance daga cikin nagartattun bayi sai ya yi burin wannan sai dai ba zai samu wannan ba saboda duk wanda ya mutu ya ga abin nan kuma ba da ya dawo abin nan a cikin wannan hadisi da kwai nuna halaccin yin rantsuwa ko da ba a nemi kai rantsuwa ba kaga manzon Allah ce al-aktharuna wa rabbil ka'bah wa rabbi al-ka'bah manzon Allah ya rantsuwa saboda ya karfafa magana ana yin rantsuwa ko ba dalili ko da ba a nemi kai rantsuwa ba saboda ka nuna abin mai muhimmanci ne sai kai rantsuwa عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساق بذهب من سال ثلاث شباب وما ابوتين زيناريا ولا تزال كما ابوتين azurfa لا يؤدي منها حقها wanda bai ba da haƙƙin ita wannan dukiyar illa idza kana yawmul qiyamah fa ce ranar alkiyama su fi hadda safaha min nar fa ce sai an bashi takardu abin da ake nihin safaha duk wani abu da za a shimfida ko da allo ne na na na katako ko ko allo na karni shahin wannan shine safaha a shimfida shi a duniya to za a duke wannan ta zinariya da azurfa za a nan ta sai a yi kamar shafuffuka na takardu da ita kamar allunan karhe za a yi da ita za a yi allunan zinariya da alluna na azurba gobe ranar alkiyama ba a kumiya alaiha a finar jahannama sai a sanya ta a gasa ta a cikin wata jahannama wa yi kuwa jiha jambuhu wa jabinuhu wa zaharu sai a zo a danga yi mashi abin nan lalata ita a danga sanya ta a jikin shi ana goga kamar yadda ake buga kaya da tara wannan wanda za a gasa a shi na wuta da za a zuna shi ga wuta ya dauki zahi ga dinga sanya a wasu tufafi wanda yake yin tufafin ya zahi ba ma magana shi da ba tufafin ya zahi ba ka zahi ba ka yi a zahin ka kan shi sai ka yi daga kamar za ka konewa to ina a ce ga jikinka za a dinga sanya wannan tarɗin ana goga cikin jahannama wutar jahannama ba wannan ta duniya ba sai an sanya wannan zinariyar da wannan azurfa wanda aka yi allinansu a cikin wutar jahannama sannan a dinga ɗauko ɗaukowa ana rusa na mashi ga jiki bari kuwa biya allazi na yakin zuna zahaba wal firdata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi azabin alim yawma yuqwa alai ha yawma yuqma alaiha fil nar fa tuqwa biha jibahu wa nuruhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum fa zuqu ma kuntum taknizun Allah madaukakin sarki da ce wannan abu da kwata skance ne kuka ko abin abin da ake nufi kan abin da za a tarawa a kawo sashen shi ga sashi a zo a taskace shi ya zama abin nan abin nan ne kan ne abin da kuka taskace ne shi ne ake muku azaba da shi abin da na duniya kuka yi so kuna rowa to yau da kuma shi ne ake muku azaba kaga Allah adali ne abin da ya ja ka ka saba mashi to ranar alkiyama da irin shi za a maka azaba in dukiya ce ta dabbobi dabbobi nan za a maka azaba da su in azurfa ne da zinari wanda su ne asalin kuɗi ana kiransa annakada wannan formula da muke amfani da ita dukkan ta ana lissafin ta ne da zinariya musamman da ya kuma yau zinariya tunda azurfa ba haka da ake lissafi da ita ba yanayin kimar ta ce ake amfani da ita na dinari da shi ne ake abin to asali kudi lokacin nan zinariya ne da azurfa ko dai dirham ko dinar to ranar alkiyama su na asalin su ne za a narkewa sai a yi alluna da su sai a sanya su a wutar jihar nama a gasa su sannan a daga ruwa na daga ruwa na goga ma mutum kullama barazan a cikin shi za a daga goga ta duk lokacin da ta yi sanyi wannan zahin wadda ta dauko cikin wata jahannama zanin ya fita a jikin shi wa iddat ko wa iddat sai a sace bayar da ita lahu saboda ta yi zani a zo a masa azaba da ita ita fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana a wani ne wanda kwatankwacin wannan yinin 50 alf sana yini guda ne amma kamar tsawon shekara dubu wasu mutum zai ga tsawon shi kamar tsawon shekara dubu wasu ta bayyana rana a kiyama ba irin yini bane na duniya ba tsawon shekara dubu wasu a tare kuma wannan da ba a sai an yi sakamako tsakanin bayi a ga wannan yana nuna daukar lokaci za a gabana a yi sami kowa da matsayin shi amma duk da haka na mutanen kirki Allah madaukin sarki zai sauƙaƙa musu wannan azaba da kuma da Allah zai sanya wa cikin inuwar aljanna sab'atun fi zillillah yawma la zilla illa zillu da kai wani nau'in na mutane guda bakwai wanda suna karkashin inuwa al'arshi na Allah mafi abinda mafi mafi abin nan fassara da kai sabani fi zillillah ana nufi fi zilli arshi karkashin al'arshin Allah yawma la zilla illa zilluhu ta da babu wata inuwa sai inuwar wannan alhaji da zano su wannan sun asna na mutane guda bakwai da zano su baki daya hadisi ne ya mashhuri ko daga ciki da kwai sha'abun na sha'a fi ibadatin lahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلان تحابا لله اجتمع عليه وتفرق على غاشنا بحسب guda bakwai wannan wannan lokaci ba za su samu kansa a cikin mafaji ba na wannan yini ba fayuwa sabi a wannan lokacin bayan an yi mashi wannan azaba fayuwa sabi a lokacin da sai a nuna mashi wato makomashi hanyar shi in ma ila aljanna wa in ma ila nari ko dai aljanna ko wuta wannan wa azaba gabanin ayi sabi za a bar wannan azaba tun gabanin ma dan wata ne ya shiga cikin wuta za a dinga yi mashi azaba da wuta inda wayannan karahuna na adana da aka yi za a dinga sa cikin wuta ana mashi ana kona ana gasa su sannan a ɗauko a dangare mashi azabu kila ya rasulallah ba ibn aka ce ya manzo Allah ka yi bayani game da kuɗi zinariya da azurfa ni ke labarin rakumi kala wala ta haibu ilmin manzo Allah ta ce ba samu ma'abocin rakumi ba la yu'azimina hatta wanda bai ba da hakkin Allah ni bayani akan lissafin rakura kuma a lissafin da gaba wa min hakkiha halquha yawma mutta ya daga cikin hakkin rakuma a tatarna taci nunan da ranar da take shan ruwa ma'ana can mashaya da yake rakura kuma ba kullum suke shan ruwa ba da kwararrikun da ake zuwa a ba su a shayar da su turan nan ta zan ta a wannan wuri malamai suka ce hikima a nan ba a gida ba can mashaya a lokacin da ya yi sauki ga mabukata a taimaka musu in an taji nonon sai su sai a taimaka musu dama mahaɗa ce mashaya ce inda ake shayar da su ba sai an zo gida ba sai an je gidan mutum ba ce abin nan ba illa idza kana yawm al-qiyamah ma'abucin rakon rakon wanda bai ba da zakka sai ya kasance ranar alkiyama futiha laha futiha laha bikaru shi za a wannan futiha lamirin yana koma shi mutum ma اقتربت صلاة العشاء ai busita busita da kuma wani wuri a makon da ake kira al-fataha wani wuri ne wanda yake ga ainihin kwance yake shimfida yake wurin da aka shimfidar da shi aka za a zo a kwantar da shi ko dai a kwantar da shi bisa a huskar shi ko ko a kwantar da shi rigingine yana iya ɗaukar wani almuhimmu dai kwantar da shi za a laha saboda ita wannan dabbobin bi ka'in da amfani karkari bi ka'in karkari a wani wuri wanda yake madaidaici wanda yake mai yalwa ɗaya al'abdul wasi'a al-mustawiya kasa wadda yake ba ta da tudu ba ta da kwari shimfiɗa take kuma ga ɗan da yalwa in ka in ka in ka in ka daga gani har ƙarshen ganin ka a wannan wurin za a shimfiɗar da shi ka jami'in shine ki'an ko ki'an yana zuwa cikin hadisi ko matsalin da zina kafa matsalin da zina kafa me yake cewa rajiba matsalin da zina kafaru a cikin suratun nur biki'atin da yadda ke cewa a matsalin da zina kafaru a amalin kasarabin biki'a kasarabin biki'a biki'a jin ƙoƙarin مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن معا حتى إذا جاءه كوب لم يجده شيئا بقيعة بقيعة بقيعة جمع جمع نقاعد wuri wanda yake mai yabin nan wanda yake mai faɗi wanda yake kuma shimfiɗaɗɗe wanda ba ya tudu ba da abin karkar duk ma'anar shi takiri da ba'in karkarin haifar makarar za ta zo mafi yawan cikarta ba za a rage komi ba daga daga cikin lissafin ta ba la yanki nuna min ha fasilan daidai da maraki guda wahidan ba za a rage ba za a zo da ita cike ta zawo bi akhfa biha za ta dinga takashi da akhfa biha da kofuntanta alkhuf shine kofato na abin da rakumi kamar rakumi da ake kira khuf can azlafiha nan ya shafi awaki da abin da shanu suke da azla wannan afafiha mutum shi ke da ne shi ke da akadama mutane karatun nan abin nan fa da wakai ha ha hafir yawwa hafir na kullama marra alayhi duk lokacin da suka tuɗe a kan shi kullama marra alayhi kulaha wadda alayhi ukuraha wannan mata ya ce akwai takadimi da ta'adimi akwai abin da ya faru nan da akwai wani inshirati da ya faru a rabin nan asalin shi kullama maza alaihi ko kuraha ruda alaihi hula kamar da muka za a wancan hadisi ba kullama mara alaihi hula rudda alaihi ukra hawa to da an ce a kauna ma na ba za ka abin nan yawwa ta karshe in ta kare tun daga tawarko da kuma tawarkon zai ta sake koma fi yawon kan ila rubu hamsin a alfa sana kamar da ya gabata a yinin da ya kasance gwargwadon shi shekara dubu biyar dubu na dubu hamsin fi yawon kan ila rubu hamsin a alfa sana shekara dubu hamsin a tsarin zaɓe da zuwa ta sai an yi hukunci tsakanin bayan allah za a aljanna dai aljanna na wuta a dai wuta fayura sabilu sai a nuna mashi mana hanyar shi in ma da aljanna ki wa in ma da na ko dai zuwa aljanna ko ko zuwa wuta ila ya rasu lallahi ma ba ka wani hana aka ya maza Allah mun ji labarin rafi da ke labarin shanu da kananan dabbobi kala wala ta ne ba bakarin wala gananin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba za a samu ba abucin wato shanu ba ko kuma abucin kananan dabbobi na awaki da tumaki la ya adimina hakka wanda bai da zakkata إلا إذا كان يوم القيامة وسيرانا القيامة وضيح لها فأشم بداجي سبور إتا الكاعين كارغاري أولوني وديك مي فأنا يلوى وديك مومي من مديديتي لا يقل منها شيئا لسانتا ba za a rage wani abu daga cikin lissanin ta ba bai tafiya a fasa daga cikin ta ba za ka samu mai lawayayyen kamu ba wadda ke da matsattan kamu a wala jala'a ba za ka samu da asalan ba ta da kamu ba wala azuba ba za ka samu mai karayayyen kamu ba ya Allah zai zo da su ko da anan duniya an samu mai wannan illar saboda mukarnan murnewa kawo illa ce ga nan ba kuma ba ta zama cikakka ba aibi ne na zana ta kasa ce kuma rishin kawo gare da shi ma aibin ne haka nan karewar shi duka wannan aibuka ne rana a kiyama allah zai tashi da ita da cikakkan halitta tana mai karfi da cikakkan karfinta ta zama ku bi kuma ne ha ta da ba ta da kawo a ranar kiyama za a yi mata kawo wadda na da ya karye za a tada ta da kawo lahiyayye wanda ke da shi murdadde za a miƙe shi ta tsama gobe koro ne a za a dinga tunna shi tana duka shi da wannan kawonin wata tsawo da abu na nazarin da ta kashi da abin na da kawawanta kullama mara alaihi kula da alaihi ukura duk lokacin da ta karshe ta zo da ta farko sai da su a yi ta mashi azaba a yi ta mashi azaba fi yawon kara mini da rubu samsin a alfa sana a wani yini wanda gwargwaron shi kamar shekara dubu hamsin har ta yi kula da zamba a allah ya kunci tsakanin bayi bai rasa biyu shi ma ya gama kowa na nuna mashi hanya in ma ilar janna wa in ma ilar na ko dai zuwa aljanna ko zuwa wuta ila ya rasulullahi bal khair sabon manzo Allah ta ga mutane ne masu san alkhairi yasa an suka samu dama suke tambayar manzo Allah su lasu game da al'amarin da zai taimaka musu wajen fahimtar addini na suka ce manzo Allah ta mu yi labarin doki kala alkhairu salatatun manzo Allah ta ce doki kashi uku ne hiya lirajulin hiya lirajulin wibirun ita doki ga wani mutum zunubi ne waliya da rajulun sitrun ga wani mutum rihin asiri ne waliya da rajulun ajrun ga wani mutum lada to kaga mazai doki in mutum yana kiyan doki sai ya gane wani masauki ne masaukin shi amma da iya da wizirun mutumin da ya kasance doki gare shi rike doki gare shi zunubi ne fara julun wanda ke da nuska yin da sai ta biya tsara fara julun rabata ha riya mutumin da ya daure doki saboda riya da nuna mutane shi ya saboda riya babban karatu saboda alfahari wajewa an ala ahli islam saboda kiyayya ga musulmai su ne ma'abuta musulunci mutumin da ya daura doki da ɗayan miliyoyin nan guda uku ya yi ne zaro ya nuna riya saboda ya nuna da fahari saboda ya nuna na kiyayya shi ga musulunci wanda zai yaƙi musulunci a bisa wannan doki na shi to wanda rike doki gare shi zunubi ne bayyana kuwin zironin zunubi ne gare shi wa mallaki iya rabu sitron wanda doki ke rina a fili gare shi wa ranar rafafa fi sabbin lula mutumin da ya ɗaure doki saboda allah fi sabbin lula saboda ɗauka addinin allah sun malamiyarsa haƙƙan layi da wuriya sannan bai manta hajjin allah ba fi zuwuriya a wajen hawanta malamai sun yi sabani a kan maganar shi zuwa ya kai wala rika biha ko ko a cikin wuyarenta ma'ana wanda ke kula da dukkan hakokinta wanda in ya hau da kuma aka je aka yi yaki aka samu ganima zai ba da hakkin Allah a cikin wannan ganima shi ne hun siko ba alamu an da maganin tuni shi ba an na lillahi humusar idan mutum ya fi da kwai humusi wanda wannan na Allah ne da manza Allah wa fil qurba ko da sauran da ya sahabu al-humus wannan wanda aka ambata a cikin wannan aya arba'atu ahmas guda humusi guda wanda shine ake raba tsakanin mayaka tunda za a samu ne to ga manta hakkin Allah ba fi zuhuriha na wanda wala rikabiha ko ko wuyanta ba na fara da hakokin ta wajen kiyarta da abincinta da sauransu duk wani abu da take bukata bai azabtar da ita ba bai yi da musitron wannan doki ta zane mashi biyan addini wa amma ladini ya rabu ajrun mutum da ya kasance doki ta kasance lada ne gare shi fa rajulun rabata fi sabilillahi ahadin islam wanda ya daure da fi sabilillahi saboda Allah da ahali al-islam saboda musulmi ne ke bambancin wannan da wannan da wasu ha ko mu yi kama na yau na wani yawwa rajulun rabata bi sabilillahi li ahli islam fi marjin wanda ya daure ta a makiyaya wa rawdati ko ko a wata wadama inda ke da dausali fama akalat min zalika al-manji ba da ci wata ciyawa ba a wannan makiyayan aula zatin ko a wannan rauda min shaidin illa ka tabar da mu da mu adada ma a garin hasanatin ta ce allah sai ya rubuta mashi gwargwadon abin da ta rubuta mashi lada wa kutiba lahu adada arwabiha wa abwabiha hasanatun an rubuta mashi gwargwadon bayan gidanta rauni wa abuwa ya inda aka ɗaure ta a cikin wannan makiyaya saboda da ya kiwo duk lokacin tana cin abinci tana zubar da bayan gida tana yin bawani wannan cin ladari gare shi ita da abin da ta ci na bayan gida da bawani shi ma ladari gare shi wala marar da ya tashi wa a ranar harin ma'abocinta bai zo wajen wata korama ba ba shi da ba ta minu ta sha daga wannan ko aka ce na zara jona a ko wala ta ka tawo taula ha ko kiwala ha ba ta karbe da baibayinta ba an ɗaure ta ike ta aka ɗaure ta da ita wani lokaci dabba zai ta sai ta kace wanda igiyar da aka ɗaure ta da ita fantanar sharafan ta ruga ta wani tudu au sharafan ko ta zai guda biyu in za ka taɓa zamu da mu'ar da an tsariya kada shi daure da yi amma sai ta kace wannan daurin ta wutar ruga ta hutu sharafan المكان العالي من الأرض أو شرفين إلا كتب الله عددا له عددا أذالها إذا تتاكا الله زي باشي دادا وأرواحها da yawan raunina da bayan gidanta masana jin za a bashi lada wa ranar da ya sahi buwa a ranar yin ma'abucinta bai goyi wata korama ba ba shari ba tuni wata shari ga wannan korama wa la yuridu an yankiya ba shi ke niyyar da shari da ita ba na ba da maniya ba shi ya kai da mashaya ba kawai an yi wata ga tana da bukata da tsaya da abin da sha illa ka zama lamu da ruwa adada ma sharibat hasanatu wace Allah zai rubuta mashi gwargwadon abin da ta sha gwargwadon ladashi kila ya rasulullah wannan shine sakamakon min doki wannan su ne nau'uka na dawakai guda guda fara Allah ya ke bambancin zuwa na guda ne ka gano
niyya ta bambanta shi wancan na farko akwai wani kamaki na duniya cikin daure duniya ne shi da yake dan Allah ya daure shi ko na biyu kawai abin da ya ta dake ba ba ya ko da duniya ta ba shi amma ne ba ka da daure shi kawai dan ai wannan shi ne bambancin wancan yana iya ya kawai ta ba zai cutar da musulmai ba amma dai da kwai abin nan Eh, ba a cutar da musulmai kuma an bukatar dan ta ta ayyaki da yana da yake amma ba dan shi kadai ya daure ba kika wannan niyya ce kadai dan saboda abin nan in ba dan yakin ba ba zai ma daure shi ba Mm, shine kaga niyya a kullun take bambanta ita ke bambanta aiki ila ya rasulullah falgumun aka ce ya manzo Allah zan miki labarin jakai kan ma anzalallahu alayya yaqumul shaykhun illa hadhihi al-aya al-fadha manzo Allah zan miki Allah bai saukar mana ba yaqumul game da jakai shaykhun wani abu illa hadhihi al-aya la yamliku an al-hawa in huwa illa wahyun yuha Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya magana da san zuciya sai abin da ya sani yake gani to da ka ce Allah bai ce bai mana hukum bai ce ga abin da za a bayyana ba a cikin al'amarin jabana ba illa hadhihi al-aya al-fadha sai dai wannan gwamnuwa aya ne gwamnuwa ce an gane ko wannan hausa ce yawwa ta ce wannan gwamnan gida ne na ce gwamnan gida a cikin gari ana nan ba kamar shi yawwa sai ita wannan ayar wadda ba ta da gini ba ta da tamka ita kadai dai aljami'a wadda ke ta taro komi da komi na alkhairi kamar ya amal ta kara zarratin khairan yara kamar ya amal ta kara zarratin sharran yara wanda ya rubu yarki abin nan jakuna da ya aiki alkhairi da su Allah zai ba shi da aiki shi na alkhairi in kawai ya aiki ya amfani da jakunan shi wurin cuta ma musulunci da shi kuma zai samu zunubin shi na cuta ma musulunci wanda duka haka ne ta saboda haka duk wani abin da mutum zai da kawo da ke da fuska biyu wanda ana iya sarrafa shi wajen aikin addini ko da babu nasi wanda ya zo in ka sarrafa shi sai yakin addini da shi za ka samu lada in ka kuma sarrafa shi wajen kishiyar shi to mutum zai samu zunubi kamar ya amal ta kara zarratin khairan ya rabu kamar ya amal ta kara zarratin sharran ya rabu cikin wani hadisi dogo daga cikin wannan babi na liman la yu'addi az-zakata akwai bayani game da azabar ma'abuta rashin ba da zakka da dukkan nau'o'i na dukiya za a yi musu azaba da ita kamar da muka yi bayani ƙarshe an yi bayani game da abin nan doki doki wasu malamai kamar abu hanifa duk da ba na tsikar wanda ya ce a kan gabar zakka a cikin dawakai inda ba dawakai bane na kasuwanci ba wanda yake suna cikin abubuwan tijara da wannan in lokaci ya yi zai dinga yadda zakka da abin da ke hannun shi da muri da kimar da wakan da suke hannun shi wanda suka yi saura wannan duka jumbo sun ta a kan wannan da shi wajen abu ba ya yi bayani akan hanya guda biyu cewa an kana da doki in kana da wakai da dama kowane doki zakar shi ne dinari a shekara ko kuwa ya yi magana shi ta biyu da wankan in kana abin nan sai a yi kimar su aka yi kimar su sai ka ba da rukun ushin kashi ɗaya cikin hudu irin zakar da ake yi da mai dukiya ko ko hudu da tijara kashi ɗaya cikin arba'in kenan ko rukun ushin kashi ɗaya cikin arba'in sai a ba da zakar su waɗannan da wankan wannan ita ba abin nan mun yi bayani can cewa babu zarga a cikin doki a yi koko laida ala muslimi fi abdihi wala fi farasihi sadaqatu na ana nufin da wakai ne waɗanda suke na hidima na gida ba na kasuwanci ba mun da kasuwanci ne wanda ake kasuwanci wannan haƙƙi ne jumhur da malamai suke a kan cewa suna da zarga wannan akwai hadisin da imam bukhari da imam muslim sun yi tubaki wajen fitar da shi daga abdullahi ibn jarir radiyallahu anhu qala ce ayatu rasulullah sallallahu ya ga manzo Allah sallallahu alaihi yalwi binasiyati farasin yalwi nasiyata farasin bi isbahan manzo Allah sallallahu ya karkato gaban goshin wato doki da yatsan shi wa huwa ya kulu manzo Allah ta lati mana cewa alkhairu ma'qulun bi nawasi alkhair ila yawm al-qiyamah yace da wakai ko doki da wakai dai alkhair ma'qulun bi nawasiha an kullu alkhairi a gaban goshinta ila yawm al-qiyamah har lokacin da za ta kira na al-qiyamah lafazin imam bukhari alkhairu بناسيتها الخير إلى يوم القيامة كان تزم عقول سيأتي الأجر والمغنى الخير da ke cikin dawakai shine da kwai lada kuma da kwai magna ganima lafazin imamu bukhari ya ce al'ajir wal ganima sai ka ganima kamar da lafazin al-magna da al-ganima da ma'ana su guda wannan shine alkhairin da aka yi yake nufi a cikin dawakai wanda ya haka kuma ila yau da kiyama ma'akurin bi na wasiya da kai ila yau da kiyama har yă zuwa ranar kiyama ake na wanda ya haka doki babu wani lokacin da za a ce ba za a yi amfani da shi wajen mi wajen ɗaukaka addinin allah har yă zuwa dab da ranar kiyama halarci har lokacin da za a haifo wannan iska wanda zai ɗauki rayukan sauran mu'minai saboda za a tashi alkiyama wa kusa bayan kasa da kuma mutanen kirki za a tashi a kiyama a kan ashirarun nas duk mutumin kirki ta Allah ya karɓi rayuwar shi ba za su ga wani musiba ta tashi a kiyama sannan tashi sai ya kasance sai miyagun mutane da su ne za a tashi a kiyama da da su da saboda haka a doki da kawai alkhairi tare da shi ila yau ne kiyama har zuwa ranar da zuwa tashi kusa da tashin a kiyama wallahu a'lam babu filkan zina wa tabriza alayhi akan bayanin masu taskance dukiya wa tabriza alayhi da kabara azaba a kansu an al-ahnad bin qais qala kuntu fi nafarin min quraish yana cikin wata jama'a ta quraish fa marra abu dhabin abu dhabin yuqali sai ya shudi radiyallahu anhu wa huwa yana cewa bashir al-kanizina fi zuhurihim wasu da kare zina da kayin ya yi tsallake na akwai wanda ya kawo abin ga ko hawa bashir da kare zina da kayin fi zuhuri ya kuruju min junubihim wanda ya tsallake ma sai ya sani lafazin imani yana cewa bashir da kane dina fi zuhurihim yace bi kayyin bashir da kane dina bi kayyin fi zuhurihim ya ruju min junubihim yace kai albishir in an ce a yayi albishir ga abin da yake azaba ne kamar garbi ne ake masu saboda ba a cewa a mutum albishir don ya kasance abin na alkhairi wanda ya kasance kuma azaba ne za a yi mashi aka ce a yi mashi bushara ka kenan ana ƙara mashi bakin ciki ne da abin bashir da kare dina da kayyin fi zuhuri za a dinga yi masa azaba ta wuta a bayan ya faru da junubihim sai dinga ita ta junubihim bangaren jamu wa bi kayyin min kibali akba'ihim za a dinga yi musu azaba bikayyin da lalar min kibari a kafarin daga wajen abinan kafa abinan na keya keya can baya ya tsararru min jibarihin wanda yake aza kanyi dinan zai dinga yi ta ta goshin jama kala sun matsala fara fata hada bayan abu zarar da fari ya shuɗe yana faɗin wannan magana sannan sai ya ja baya sai ya zauna kada kultu man haza ranar bin kais ya ce sai na ce su wane ne waɗannan kalu ko ya tambayi mutanen da fi na bayan ko yana cikin jama'a sai ya tambaye su kultu man haza bai san abu zarin bifari ba sai ce wane ne wannan kalu huwa abu zarin ka ce abu zaradin nan ne wanda kake jin labarin shi ne kala fakuntu ilai fakuntu ya ce sai ya tashi zuwa ga abu zaradin bayan fakuntu sai ya ce ma shehun sami'ito ma shehun sami'itahu ma shehun sami'ituka da kuni ubai sami'ituka ne sami'tuka sai ce sami'tuma an gane ko yanan kafin shi sami'tuka ma shekun ya ce wata magana ce sami'tuka na jika da kulu kana cewa ku bai nan ba da daɗewa ba ya ce ma kultu illa shay'an nan ma da ya sa shay'an ne yadda ake rubuta shay'an domin musa libra za a rubuta sai a sa alif bayan hamza ma kuntu illa shay'an qad sami'tuhu min nabiyyi min nabiyyi kum ne yasa na mai wannan nasiben min nabiyyi min gaba min wace yawa min nabiyyihim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabinsu sallallahu alaihi wa sallam ce magana ce wanda ya daga wasu Allah za su zama ƙara kwaltu ma ta kodo fi ya da rahama sai al'ahmar bin kais ya ce ma abu zan lilfari ma ta kodo fi ya da rahama wannan kyauta da ake yi ta barkirma wanda ake raba ana ba mutane ƙara kwaltu bayan na fihin yawma ma'aunata ta ce ga amshe shi rabo ne aka yakin gani aka ɗauka aka raba aka ba ka amsa a ina fihin yawma ma'auna a yau kana ya kai amfani da shi yana iya taimaka maka sai za ka na zama nan idan nika fada in ya kasance an baka shi saboda bashi fada sai za ka na samanar lidanika fada'ar ta ce sai ka bar shi fada'ar abu zan da ke fari daga cikin sabon wanda allah sulasulama ya shahara da cewa mutum bai kamata ya mallaki abin da ya zarce bukata shi yana daga cikin wanda suka shahara a kan wannan in ka mallaki bukata kawai da ta abunan kawai duk sauran abunan ka rage su bai kamata ka rage su ya ce in kawai rage su ya zama taska ɗin wannan wadda aka ce allah zina ya fi zunar zahabu yau za a maka azaba da ita ki fahimta shi ke har yadda ana samun sabani da shi yawwa har ya koma daji malam ahmad yawwa hadda karshe ya gare ana ta abin gaji to bari dai zai kawai ce ma mutane da kamar dai fassara mafi abin nan dukiyar da aka yi da mazaka ba ta zama kansu wannan jumhuri sun tsaye akan wannan in dai ka haɗa zakka to kana iya ka tara dukiyar ta yi ma bukatar ka da wannan ita ce fassara ta jumhuri na malami wannan fahimta shi ce shi saboda abin ganin shi tsananin abin da addini sai yake ganin bai kamata ma ka rike abin da yake abin nan naka to gobe ba ta Allah ba ce ba eh gobe ai ta Allah ce yawa inda kana da abin nan shikenan ka rike bukata ba da ko ma Allah da ya baka jiya ko ma shi da shi da ya baka mutum ne da ke ya ga nan ka wajen zuhud yawa gudun duniya ta kai matuka wajen gudun duniya yana rage kamar ga mabukata kawai ga abin nan jinsu wallahu a'lam abin da muka yi bayani ne ba taska ba ce inda ya ba da zarka amma an ba ba da zarka ba ko mun kankanta ta inda ta yi zarka ta zama taska za a mutum azaba da ita in ko ya ba da zarkanta ba ta zama ta zama taska na wallahu a'lam
yana ana ga da mala a fahimta abu zar yanan ba magana ka yi buru da tijara babu babu babu wannan magana
yanan shi yana magana ga mala yawa bai aikin hannun kawai to shi ne to to da inda da waya a tara abin da kai ba da waya da waya a tara shi bale ha inda da kai ba yawa da waya a tara shi bale ha inda da kai are ba talaka ba ana da ya kasance an inda ya kai mabukaci kawai ko in ka ba mun ka mun bukata ka shi kenan sai ka ba na mutum ne wanda yake zahi mai zuhud mai gudun duniya ƙwarar na lokaci yake sanar da wani an mai da sukari takwas takwas daidai wannan da kamar da tsara wannan makaranta daidai Allah ba mu lada wannan kai kuraba Allah gane da mun gyara ba ta mun alkhairi Allah biya mu marasa lafiya musulmi Allah ta kan za mu Allah ba su lafiya wanda suka riga mu na musulmi Allah ta kan za mu ya adalin mu ya Allah mu shiga imani Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon aiki da ita Allah nuna mu fata da sanna ba mu ikon kawace mata Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasan da dukkan kasashen musulmi amin wani abin zai tada hankali Allah ya kawo mu shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم na'am